إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي أسعيد هنا سمك سيد صلى الله عليه وسلم muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayi shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 29 ga watan sha'aban hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da goma ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na biyu daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna qiyamu ramadan na babban malamin musulunci shine abu abdurrahman علامة النحرين محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه كيف أنا فارم رجع masallacin da aka fi sani da suna masallacin SKM a wannan gari namu da mara'i a inda maimakon mu yi karatun sifatu sala muka musanya shi da karatun kayamu ramadan duba da yadda azumi yake tunkaro mu wanda watakila muna kyauta zata insha Allah ta'ala gobe da haka mutane da ke yi la'asar sun kayan a yi la'asar sabida azumi to muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi wannan yanayi da ake fama da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi tun daga yanayin gumi na zahiri jiki da na zahir aljihu da na tsada abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki insha Allah ta'ala za a yi azumin nan cikin sauki bi iznillahi ta'ala eh duk mutumin da ke kokarin tsanan duk wanda gure shi ne ya ga za a yi al'umma ta wahala Allah mun damka shi ga hannunka yana cewa Allah ka shirye da shi in kuma bai shi wa Allah subhanahu ta'ala ka yi mana magani ya Allah duk mutumin da manufar shi dole shi kama al'umma sauki ya Allah ka ƙara yawanta mushi arziki shi ya Allah ka samu arziki shi albarka za ku ga irin wannan lokaci ya tun karo malumai suna ta kira kan musamman ga wanda suke 'yan kasuwa su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su yi mutane wani promotion albarkacin wannan watan da muke ciki in ka je wurare na wa'anda suke wanda ba musulmai ba za ka ga in sallolinsu suka matso suna suna ta ƙoƙari ya za a yi su kyauta samun mutanen saɓanin mu kuma yanzu musulmi ne za ka ga yana siyan abu ya aje ba don komi ba ya yi fata Allah kawo bala'i ya sa abin da ya yi muguwar tsada don shi ya hidiyo kawai ya sai da ya samu to duk mai irin wannan manufa Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da manufarshi ta tsara gare shi annabi yake addu'a yake cewa Allah ka ji an mutunan da in ya siyo abu da sauki zai saida da sauki akwai alkhairi kwarai kai ni ka siyo abu da sauki kuma kai ma ka saida da sauki za ka iya siyo abu da tsada in an ce siyowa da sauki shine kai yanzu in ka tsayi ka siyo misali abu jika goma in ka zo kakka tsawwala ma mutane riba da yawa don kai ka samu kuɗi aka sauƙaƙa yadda kowa zai iya sayi je ka ga ƙasashen da suka shiga ba za ka ga bakin da ake ramadan ya zo wasu ba wai ba wai suna ƙoƙari na za a yi su hau da riba kaɗan ba ne a'a wasu uwan ba baki ɗaya suke cire wani abu da cikinta da mutane su samu sauƙi saboda ni ka gane wata ramadan ya zo amma saɓanin mu kuma yankunan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki lokacin nan ne komi yake ƙara bala'i duk abin da kake da ko in kana da hali Allah ya hore ma kai ma mutane sauki misali kana da firigo ko kana sai da glass a azumi ta bana azumi ana sai da glass nawa dala biyar ko to yanzu sai ka ce albarkacin azumi kana sai da glass in ka dala hudu Allahu akbar wallahi wannan dalar da kake ruku wallahi alazim shi Allah ya sa albarka a cikin wannan kasuwancin naka wannan dala dalar da kake kallon ba komai ba zaka ga wani mutane suna jin dadi wannan jin dadin da suke ta dalilin shi Allah zai taimakon ka annabi ya ce in sa dan uwa na musulmi farin ciki ya niye mun soyuwa da in tahi in zamana cikin azumi in dauki lokaci cikin masallaci in dauki lokaci ina ambatan Allah subhanahu wataala kaje kasuwa sukari kasuwa kilo dala 100 a matsayin ka na mai shago wanda ke saidawa ya ci riba sai ka ce jama'a wurare ana saidawa 110 amma albarkacin azumi ni na yi haƙuri da riba dala biyar na saida shi ɗari da dala biyar ko kuma ɗari da dala bakwai ko ɗari da dala takwas. Insha Allah ke Allah ya sa albarka cikin rayuwarka. Akwai wani labari da na ji Malam Albani Allah ya kai shi da rahama ya bada. Yace wani gida ne ya ga a Kano sun shahara kan sai da goro. Yace sai ya shiga bincike wayya ne aka yi haka su kawai ake magana yace da ya bincike sai ya gano cewa mai gidan yanzu daga an zo cikin kasuwa sai a ce nawa ƙwaryar gona take misali sai a ce ƙwaryar gona tana dala ɗari da dala biyar sai ya ce to shi ya kai da ƙwaryar gonar shi dala ɗari da dala huɗu ko da dala uku sai ya ce yana roƙon wannan addu'a ta manzon Allah wannan dala biyar da dala biyu ko dala ɗaya da ya kiri Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin shi da iyalai shi mala ya ce sai da aka wayi gari dukkanu ya shahara kan gudu ce kai abin da ya kai shi shi ya binciken sai ne ga iyan shi mata wanda suke cikin gida Allah ya ɗaukaka su da sana'a goro mace tana cikin gidanta amma ta zama babba ɗan kasuwa ta wannan sana'a sai bincika ya ake sai gano ashe babansu ne wannan aiki mu kuma yanzu tun daga manyan 'yan kasuwa har 'yan ƙanana kowa gurin shi yanzu azumi ya zo da lokacin da zai samu kuɗi to ya Allah duk wanda ke rinya al'ummar mu da bala'i Allah ka mai da bala'in nan gare shi matakar ba mai shiriwa ba ne nake jin Abdullahi gadan ɗaya ce wani yace yana tsaye layin sakari kahin a kawo gare shi wai sakarin har ya ƙara kuɗi kusan so hudu ko so biyar yana cikin layuwa sai dai a ga jama'a to sukari daga kaza ya koma kaza ana nan yace haka akwai ɗan kasuwa wanda suke masu kuɗi ne Allah ya hore mu kai ina muku rantsuwa da Allah akwai ɗan kasuwar da ba wai yayi yayi kasan firi ba kai wallahi wani ko kyauta zai ba ku sukarin da ke da kai cikin shagon shi arzikin shi ko ko moci ba zai ba balle yawa akwai su ko to amma saboda bala'i zaka ga yayi tallumka wannan abubuwa mm eh ta haula wala quwwata illa billah ta gani so wasu abubuwa ne shi yasa duk in muka kalli halin da muke ciki ko wallahi mu kalla mu mu yake aikatawa kullum muna ce muku da azumin nan ya taho to mu yi kokari mu sauƙaƙa ma kawunan mu yanzu dai wanga misalin da na bada misali ne wanda kowa zai iya aiki da shi yana ta daga las kire ce maimakon dala biyar ka kai da dala hudu ni dai ina da yakinin cewa wannan dala dala da ka cire insha Allah wallahi ba za ka faduwa ba haka nan ne kuma Allah zai sa albarka cikin wannan sana'ar taka kai ga muna yanzu da kaji an ce ai galas yana wahala ka kalla yadda mutanen mu suke sai a ce ya koma dala goma a sai a ce ya koma dala ishirin me ya ganyo wai sagi da an san dole sai kun yi aiki da wannan abu eh to kuma bari mu ga ma abu ina rantsuwa da Allah ko wallahi ko miliyan kuka bai da sukari wallahi mutane sai sun sha galas ko ɗari ko jikka ya koma wallahi mutane sai sun sayi ai ba ku sani bane mutane sun mai da al'amarin su ga Allah kana zaman ka wani zai ciwo galas in ya ce ma amshi kyauta ko ba haka nan ba kai a baka kuɗin magami za ka yi da ba ku gan jarabar da Allah ya muna ba mutane suna samun kuɗi sun rasa ina za su sa su mutane suna da kuɗi sun rasa ina za su sa su ƙarshe sai kaga ana ta banka ma ƙasa kuɗi akwai wani gini da in kaga ana yin shi ka san kawai ƙasan basira ce da kai ga wannan mai gida Allah ya kahi basirin shi wallahi akwai gidan da ba mutane ba ko aljanu ba su gina ma wannan gidan kawo malam akwai gine-gine sawa a manjera mai zonan maraɗi a nan maraɗi ne daga wani gida wanda bin taɓa ganin shi a rayuwata ba bin taɓa ganin shi ba amfulolin da ke da kwai cikin gidan kaɗai wallahi sun yi ɗari uku banda irin wa'azi wanda ake na zamani kawai ban ɗaki ma in ka je amfaranta ne sai ka aza hannunka ta buɗe bari in ga muku duk ba wannan zai baka haushi ba gidan babu kowa duk ɗakin da ka shiga malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai mai gidan daɗi yake ji wani ai malam wanga gidan da ke ni sai ya wata shida wata biyar bai zo gidan ba yana yamai ya ce ai wanga gidan na yamai ko rabu wanga ne ake cewa wanga bai kai rabin na yamai ba daɗi yake ji amma ga 'yan uwan shi nan suna cikin matsala to shi yasa ko akwai wani abu kana kallon ka san jarrabawa ce a rayuwa ki ga mutum da kuɗi bai tahi maka ba amma sai ga takanga gidan shi sai ke kawai wannan takanga so ke sai ya sauya kuma takanga ba ta yi komi ba to wallahi jarrabawa ce wataƙila ka tsananta ma mutane ta hanyar da ka samu zuciya sai Allah ya jarrabe ka dukiyar ta kima amfanin komi amma duk wanda ke yawo ai yana ganin haka akwai gidan da kana kallon shi wallahi ka san me wanga gidan Allah ne ya jarrabe shi to malam kaga mutane danginka danginka kallanka nan marada akwai wani mai kuɗi da aka gwada mini yana da gidaje sama ga ɗari sama ga ɗari na yi muku misali ne kaɗan kuma na san shi kun san me yayi kallan shi wanda suke ɗan gida guda ya gina muku wai ban ɗaki kun san ban ɗaki na duk wannan fulibe inda ake shiga biya kuɗi yana da gidaje sama ga ɗari wallahi ɗazuma na je wurin ban ɗaki ya gina musu inda za a kashi a yi fitsari su samu kuɗi kuma ƙarshe abin ba haushi kuɗin wa wai wai haushi za su rinƙa ba cikin shi ne zai rinƙa tana musu wani abu wallahi a nan mara'i wata rana da suka samu saɓani shi da su ya ɗaga baki ya ce musu wai ya kawo su nan wurin ne don su ci ta ba don su yi arziki ba ina lillahi wa inna ilaihi raji'un a to ai akwai dukiyar da kana kallon ta ka san jarrabawa ce yanzu da yadda muke da masu kuɗi a maraɗi suna shigowa da shinkafa da sukari da mai da maka ina amfanin kuɗin su a ce talakawan garin su suna kuka da tsadar rayuwa ba su more ma wannan arziki ku bari ku gani insha Allah haƙi mutum bai tuba ba ko sai ƙarshen rayuwar shi Allah ya kawo wani bala'i da zai mamaye dukiyar baki ɗaya ko kuma shi da kuɗin Allah ya hana ya more kuɗin da kuɗin ka likita ya ce ba kai ba cin nama inna lillahi wa inna ilaihi kwarai da gaske sukarin da kake kokarin tsawala mu mutane a ce kai haramun ne ka sha shi eh mu kuma Allah ya hore mana mu sha sukarin shi ne malamin lauda ya ce tun kahin azumi muke ta lallaba ku ku rage kuɗin shinkawa ko kun ƙargewa ko ce to yanzu ba mu haɗa ku da Allah dan Allah ku ƙara muka kuɗi ku kai ta miliyan guda eh yace kai kuma talaka da Allah ya rubuta ka cikin kawo ko wallahi sai ka ci ta kuma babu shakka yanzu ba ga talawa ta kai wata gagara duk wanda ke cikin kawo yanzu yanzu yana cin ta ai Allah in dai ya tsaga za ka ci abu ko wallahi sai ka ci musulmi to muke su yi kishin musulunci azumi na kawowa in kai direba ne ka ce to jama'a daga nan zuwa gari kaza muna kaiwa jikka biyu da rabi amma yanzu sabida azumi kowa ya ba da jikka biyu da hamsin a saboda azumi eh ashe azumin nan abu ne mai muhimmanci wurin musulmi kowa zai iya yi ba dukkan mu nan dukkan mu nan wurin kowa zai iya yi a nan mana kuma akwai wani mai haya shi ma Allah saka mai da alheri aka ce shi aike ki bakin da azumi ya zo ko da layya sai ta biya ya muku kuɗin gidajen ku je ku kula da iyalanku to kaga wannan insha Allah zai gama da duniya lafiya akwai kuma wanda ba azumi ba ko sai tashawwal kake bayan Ramadan ɗin wallahi in baka bashi kuɗi ba sai kuyi bala'i kai da shi to Allah ya shige mana gaba cikin al'amuran mu baki daya sati wancan da ya wuce cikin karatun nama akwai wani wuri inda cikin kuma malamin ga yayin magana kan shi sai dai hankali na bai kawo ba sai wani dan uwa ce mini wuri kaza malam ayi kuskure malam Ibrahim Allah ya saka mishi da alkhairi ba ma nan garin da yake yana fesawa yace cikin talatin ya ji ai inda inda muka fassara cewa ai ala tarkil jama'ati fi tarawih shine ai ni sai na fassara da cewa sai aka bar mutane akan al'amari jam'i ai alhali ala tarkil jama'ati fi tarawih alhali mutane ba a jam'i ne na kiyamul layl zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ma la yati fatufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dalika sai annabi ya mutu akan al'amari na qiyamul layli shine da malai sa kiran ba yake ai ala tarkin jama'a shine alhali ba a jami'i yace kuma ala kuma kana al'amru dalika ala khilafati abubakar sannan al'amari ya ci gaba da in azumi ya zo musulmi ba su qiyamul ba su jami'i na qiyamul layli har annabi ya bar duniya har abubakar da farkon mulkin umar to wanda kuma mun yi bayani dangance da wani dare ne ake cewa daren lailatul qadar ko wanda shi ma mala yace wa hiya lailatul sabi wa 20 na ramadan shine dare na 27 a cikin a cikin watan ramadan mala yace alal abdi a magana wanda ya inganci wanda mun kawo asan nawa na ubay bin ka'ab Allah ya ji kanshi da raha Allah ya kala mushi da yake cewa ai duk wanda ya shekara guda yana kiyamul layl in dai kullun kai kiyamul layl yace ka samu lailatul qadari da aka ba wannan sahabi ibn mas'ud sahabi ibn mas'ud ko labari yace kai Allah ya ji kanshi da rahama yace bai sanya ya rabbantar da mutane ne yace musu ga dan lailatul qadari yace cewa wallahi yana rantsuwa da Allah shi ya sandara yace kai dan lailatul qadari ina rantsuwa da Allah a cikin azumi yake yace kai wa wallahi ya ƙara rantsuwa ya ce shi ne dare na 27 a cikin watan Ramadan. To, ai akwai hadisi can baya wanda annabi ya ce a nemi shi a cikin 27 ko? To, shi yasa kullum an tambayi malam menene dalili sai ya koro wannan asan na wa na Ibn Mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi yarda. Kuma in ka ɗauka duka cikin masu cewa lallai daren za a neme shi cikin goma ƙarshe haka nan ne amma dai babu wanda ya rike wani abu wanda ya dogara da shi kamar wannan wannan malamai za ka yi suna cewa eh to tunda za a iya neman shi a cikin 27 cikin goma ƙarshe ko da 21 27 lallai akwai hadisi kan wannan to ku gane aikin sahabbai ko wani lokaci shi ne yake fassara me ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to shi kuma wannan yana rantsuwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan daga wurin wa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa mala albani ka shi kawai mala albani kullun abin da ya fahimci shine dare a musulunci to bai shakka bai tsoron zagin ka bai tsoron cin mutuncin ka kawai zai yi tsawa ya ga amani da ka yarda da kake ba nashi bane wanda in kun karanta muqaddimar littafin da za ku ga abubuwan da suka biyo baya ko shi yasa kullum abin da muke cewa ƙananan ƙananan ustazai ire idan mu da manya manyan malamai ko wallahi da abin da ya tabbata a musulunci ka gare shi ya rage amma sharri ne ko a ci mutuncin ka da mai ita da awar taga da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da yayi kowa iya magana yayi kowa tausayin mutane da kaunan mutane menene ba a ga mushi kan da'awa ba a an mishi ƙarya an mai ƙazafi an mai sheri to in dai mutane ne wallahi ba za ka taɓa gamsar da su ba wai bari ka gaya musu abin da kake so a zamna lahiya wallahi zai na imam bukhari ne zan gai yace in ma na burge ka oho kai ka san yace ni bi bane da in burge ka in kuma na baka haushi yace ya rage naka ni da ban bi ba da in baka haushi kawai abin da zaka ka sa Allah gaba amma ka san inda zaka karantar da sunna annabi wallahi sai an zage ka sai an ci mutuncinka sai an ma ƙazari sai an ɗarbe ka ko a kashe ka kamar yadda dukkan munan wurin muna da labari ko mun ga wanda ga haka ai an shirya za a kashe annabi ko Allah ya ce mai ya tsere to ganin ka me yayi sun ce annabi ba su taɓa ƙarya ba ba su taɓa cin amana ba ba su taɓa saba alƙawari ba amma me yasa suke so su kashe shi saboda yana musu bayanin addini me yasa aka zabga ma Abubakar kashi har ya tura bai san ina hankalin shi yake ba saboda bayanin addini to mu dawo nan kurkusa me yasa aka kashe malam albani da jafar da'awa ko ba haka nan ba wa suka ci kudin shi a ko wa suka je suka kashe a to ka san da mai in dai zaka wannan ne ka shirya ko kai kasan a ko kuma a kashe ka kuma dukkan su ko wani baiwa da Allah ya mu wannan maluma Allah ji an su malam albani da malam jafar malam jafar yake cewa kai da nake wannan bayanin in baka shirya mutuwa ba in ina karatu kamar zanwa gaba in ina sallah kamar zanwa tsawon gaba saboda ka a halbe na bata ma shaddar ka wanda kake kwalliya da ita yace mu wannan da'awar da kake kallo mun shirya mutuwa ne sana haka malam Jafri wannan bayanin kuma ƙarshe kan hakan ya mutu a cikin masallacin a sallah asuba aka kace shi kuma gargadin da yawa mutane ce in dai baka shirya mutuwa ba in suna karatu ka bar gawa gaba na gaban sai da abin ya rutsa ko haka nan ne wannan to kai kalli da yadda malam Jafar yake bayani ko maciyan shi sun sallama mushi amma dan Allah ne yasa aka kashe shi to wallahi uwa mu dage magaskiya kawai duk duk abin da zaka mutane ba zaka taba zama na lafiya ke da su ba wanda ka ne gaskiya ka ne mu Allah mala albani yake cewa ire iren su ba su da yawa yace kuma mu mun san rayuwar mu tana da hadari shi yasa mu kullum tahiyar da muke yace wallahi mun san za mu iya mutuwa a kowane lokaci saboda ni yace babu wanda da a wannan samu ta raga ba duk wanda yake ba daidai ba sai mun bi ta kan shi yace a su kusa rayuwarsu ba ta jimawa cikin haɗari take kuma ƙarshe ya aka yi an kashe shi shi ba to kai yanzu ganin ka zaka sunna ne ka zama lafiya a'a ba faɗin bid'a bane ahli sunnan ne su ne matsala wanda suke da awas sunne saboda me su yanzu suna kallon sun haɗa kai da 'yan siyasa sun haɗa kai da wasu masu kuɗi suna halitta musu abin da suke so kai sai ka ce abin nan babu kyau to ya za su yi su barka wallahi ba su barinka amma wai abin da kake gani gaskiya gaskiya ne amma me yasa ba za su barinka ba ɗan uwanka ahli sunna ne zaka yi suna tattaka ka kalli kanka shi yasa mala albani Allah ya shi da rama yake cewa su ba wai ɗan shi'a bane ko ɗan tariqa matsalar su matsalar su ne ahli sunna yace wai menene suka ma ahli sunna a Nigeria da suka izinin shi yace da shi albani da Ja'far Mahmud Adam da Muhammad bin Usman yace menene muka yi ma ahli sunna da suka kijinin mu yace tsabar ilimi da muka shiga duniya ahli sunna muka koyo aka aka yi wa matasa a tsare shi duk inda ka je sai yau an bata juna an bata mu suna zagin mu an ce haka nan ne ko mala albani da malam Ja'far ta hanyar zagin da ake musu mali zaka san su wane ne zaka ji hajewa zuciya kare bai zagin kowa bai ci mutuncin kowa amma kai in dai gaskiya kake so ka san gaskiya ke gai mala albani ya mutu amma har yanzu mutane ba su bar cin mutuncin shi ba malam jafar ya mutu har yanzu ba a bari ba to kai da kake rayu sai ka yane ka shi yasa kawai ku gaya ma mutane gaskiya ko da za su zage ku kuma ni insha Allah wannan shine tsarin da na daukan mu kaina tsarin wallahi na kwamma shema duk wata alaƙa da ke da kai tsakanina da kai ka yanke ta in dai sani da na zo gaban ka ne ina bayanin in kauce ma magana annan Muhammad sallam wallahi ina fatan da Allah ya nuna mun wannan wanda a ce na mutu ba ni ba shi yasa wai raddin da aka ma malam radin akwai wasu wanda suna nan da suka laɗe wani wuri wai jira suke wai a dawo a bada hakuri nace ƙarya ce wallahi ya abin da na gani ba gaskiya bane kenan wani da gaske a to malam ka ga yanzu masallacin tun da ake karatu nace a hana ko hana wanda aka yi yasa wasu suka ma gane wai ina ne aka ba liye manhaj mu ma cikin da'awa yanzu da ka je musu sai ka kuma muka ce to jama'a hadisin nan na annabi da muka karanta mu ne ba mu gane ba ko ba haka nan ba to kawai ka ga mun mutane gaskiya wallahi za zaka ga ko hatta wanda jahika zaka ga yana saunata ba dan komai ba saboda wannan gaskiyar da kanki yau na san lokacin da nayi raddin nan wallahi azim alhamdulillah ba dan gaskiya ba ce na rike wallahi da ce na rasa ruwan sha nan gari kwarai da gaske amma saboda ni gaskiya ne na rike kuma kullun ina ro ina ni ina neman taimako Allah subhanahu wataala na san ba ƙarfi na bane ba ba dubara ta buke ba kuma na kwammace ma duk wani abu da zai fuskanto ni ya fuskanto ni inda kan gaskiya ta ne habba ba na an tarra wanda ya ni kan wai in zo in bada nace wani ne ne wanda ba daidai ba in aka ga ba ku kiyayewa wallahi wannan da'awa akwai haɗari kwarai ciki kwarai yanzu ƙarshe an baro masallacin suna ne mai za a koma karatun nake kuma ya ƙarya ce wani da gaske haka nan ne da mun sun ce ku da hayaniya ne hu to shi kenan ai ai kan sai a ce to yanzu ai ni ma wai na gano kuskuren da nayi yanzu dai a gyara an ce a ba masallaci bane ba ki an bar karatu wurin sun zo sun sabi malumai ba wai kawai sabi da an ce na ta qur'ani ba ta halitta ba sabi da wasu daga cikin su mala'ikai suna daukar layi wai sai suka tarzo suka ce ko a hana wa'in karatun ko a yi tashi hankali nake ni dai ko bugu na kai ba na rama kwamferiya zan kai ka ko jallar ne ba magana tashi hankali amma abin da na karanta wanda ba daidai ba a yi mana bayani a'a yanzu wai ba wannan ba ke so mu zo mu ce mun tuba kenan mun tuba mu yi ne mu bar karatun da muke yi yanzu duka wannan ba sai ba sai aka komo wayya za a yi a hana mu karatu ko da muka ji haka muka ce to mun bar karatu masallaci ko da muka ji abinda aka shirya kenan saboda mu a babu cin mutuncin da sai ka zuwa karatu a ce a hana ka karatu to in ka rike gaskiya sai Allah ya tsare ka ko da muka gane mu kike shiryawa kaza dai ne ko to nan ne karatu an bari yanzu duk wanda ya je na Allah wadare da wurin me ya janyo su suka janyo mana kuma ai subhanallah ku ci gaba da karatun mu saboda lokaci na tsariya to malumai ku rike gaskiya kawai kar ku ji tsoron duk wani wanda zai cin mutuncin ku ko zai a'a kawai kai dai ya zama da gaskiya kike gani kuma ka rike da ni tunda an zagi manzo Allah wallahi sai an zage ka shi inda za mu tashi malam yace mashru'iyyati jama'ati qiyam ko shar'ancin yin jam'i na na qiyamul layli mala yace eh wasu shara'ul jama'atu fil qiyam ramadan ai shar'an tama mutane su yi fi jam'i na qiyamul layli bal hiya afdal min al infirad mala yace kai yin jam'in ma shi yayi falala kan mutum ya shi kadai me yasa me yasa malam sai yace liqamatul nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadu nafsi kaji me yasa yace saboda annabi yayi jam'in kiyamul layl da kanshi to ana magana musulunci daga an ce manzo Allah yace an gama magana amma a wurin wanda manzon Allah ne kadai suka rike shi ne abun bi a gare shi sai yace wa bayanuhu li fadliha da kuma bayana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi kan kan falala na jam'i cikin kiyamul layl da qaulihi inda yake cewa كما في الحديث أبي ذر كما يدعو أشياء حديث أبو ذر الله سبحانه وتعالى تعالى مشهد قال يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان من أزم وتا رمضان تعرض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتي فلم يكن بنا شيئا من الشهر أن محمد صلى الله عليه وسلم بيمن قيام الليل كوك دنبا cikin wata azumi hatta baqiya sab'un har sai da ya saura azumi guda bakwai a cikin watan Ramadan fa qama bila hatta zahaba sulutul layl sai annabi ya tashi ya muna qiyamul layl ko ya muna sallar tarawih har sai da ni har sai da ulusin dare yake shine ɗaya sama uku kamar misali ƙarfin goma dare haka yace falamma kana tasadisa sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sake mana kiyamul layl ba sai da ya zama ne mai azumi saura kwana shida ai lan yakun bina yace falamma kana tasadisa lan yakun bina lokacin da ya zama na azumi saura kwana shida annabi bai mana kiyamul layl ba falamma kana al-khamisa qama bina lokacin da azumi ya zama da sauran kwana biyar annabi ya mana ni qiyamul layli hatta zahaba shatrul layl har sai da rabin dare ya tafi shine kamar zero air ko inar ko rabin dare yace fa qala sai mai ruwa yace inna rajula idza salla sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna rajul lalle shi mutum idza salla ba'al imam a in yayi sallar tarawih shine sallar asham ko yayi qiyamul layli tare da liman yace hasan sai hata hatayin sai har aka sallame sallah yace kutiba lahu qiyam laylatan za a rubuta mishi ni kamar yara ya daren ne baki ɗaya na qiyamul layl abinda annabi yake ni shine da in mutum yayi ya yayi sallar tarawih ko sallar asham tare da liman tun farko har ƙarshe to ya tahiyya ta kwanan shi za a rubuta miki kamar yara ya daren ne baki ɗaya na kiyamun nan kaga wannan falala sai mu sai a cikin jam'i ko sai yace falan ma kanat rabi'a lokacin da ya zama na azumi saura azumi hudu lam yaqum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kiyamun layl ba falan ma kanat salisa lokacin da ya zama na azumi saura uku sai ma ya saki lamba ya'ani ليلة سبع وعشرين شين ما نيت يا علي درين عشرين دبقوي وهي ليلة القدر شين درن ليلة القدر على الأرض أما جنا مي إنجنشي كما سبق كما يد بياني يجماتا ولذلك سبيد حكا سبيد درن عشرين دبقوي شين درن ليلة القدر جمع فيها نبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه النبي سيتارى ما تنشي da iyanshi a wani a wannan daren sabida ne shi ne dare na lailatul qadr annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake haka ne yake fa fihi istihbab hudur an-nisa hadhihi al-layl malaki yana da kyau mustahabbi ne ko ko kuma sunna ne mata su rika halarta sallah qiyamul layl musamman musamman yake dare na 27 malam ya ce jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas ya tara matan shi da iyan shi da mutane baki daya fa qama bina yace annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mana qiyamul layli hatta khashina an yafu an yafuta al fala hatta da muka yi tsoron za mu rasa sahur qala sai mai ruwa ya ce kuntu mal falah menene al falah inna shine ni ai kaji ana hayya alal falah ku zo zuwa ga babban rabo ko ku zo zuwa ga alkhairi qala sai ce ai as-suhur anan abin da ake ni da al falah shine as-suhur yace kuma lam yaqul bina baqiyatul shahr tunda annabi ya mana kiyama ne a dare na 27 bai ƙara ni ba ha azumin wata ramadan yayi ya wuce to kun ga yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ni yake tarbiyyar mutane yadda mutane za su gane ba kaga a shekiya mun ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi shi sai ya zamana ba ma kullum ba yayi bai ma yi ba sai da goman karshe goman karshen ma ya zabi kwana uku yayi a ciki to saboda ni ana yana tarbiyyar mutane kuma kun ga kamar bayanin da muke muku sai zamana wata rana aka yi da sallar da wuri kamar zan an gaba ya zama da wani lokaci annabi ya ja kiyamun ne da har zuwa kamar zai ro'ar wani lokaci kuma annabi ya jinkirta ta har zuwa ƙarshen dare har suka yi tunanin ba su samun sahur to yanzu ka zo ka auna kiyamul layl mu a wannan zamanin ka auna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ga akwai bambanci kaga shi manzo Allah ba haka yake ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malai yace sabab adam istimar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil jama'a fihi me sababin da ya sa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da tanin jama'a a cikin da a cikin azumi a ci gaba da qiyamul layl mala yace wa inna ma lan yakun bi ma'arihi salatu wa salam baqiyatu shahr khashyatu an tufarrida alaihim salatu al-layl fi ramadan annabi muhammad sallallahu bai ci gaba da yi wa mutane kiyamun da a cikin wata azumi ba saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta musu kiyamun da kaga rahama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi manzon Allah ya iya kuma yana kyauta zaton sahabban shi sun iya to amma mutanen da za su biyowa baya ire-iren ma'ayya sun iya yanzu da kiyamun da dole shi ha gashi Allah ya kawo mu kan wasu hukumomi wanda babu ruwansu da addini a so suke yar inda suka baka na aiki ka hito yanzu an fara kiyamun da yaya kun je kun raya dare baki ɗaya kuma a ce sattar ko tattar saranta ana buƙatar ka wurin aiki kaga a akwai matsala ko shi yasa manzon Allah rahama ne ga al'umma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin zaka ga duk abin da annabi ya karanta wallahi babu wahala in dai kana son ka shiga wahala to ka kauce ma abinda Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar mala yake fa ya'juzu an haka ma jaa fi hadith Aisha fi sahihayn wa ghayrihima mala yace sai annabi Muhammad sallallahu alaihi ya san mutane ba za su iya ba ni ba za su iya ba in an fallanta musu wannan kiyamun ne shi malam shi kamar da hadisin Aisha ya zo a cikin Bukhari da Muslim وغيره ما دواء الخلق ما لا يتسو وقد زالت هذه الخشية yace wannan abin da muke tsoro na kiyamun ne ta zama farilla gare mu yanzu ya wuce saboda ni biyofati ba biyofati sallallahu alaihi wasallam ba'da an akmalu Allahu shari'atihi saboda mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar cewa Allah ya cika addinin shi da annabi yana da rai aka ci gaba da kiyamul lail Allah zai fallanta mu da ko to yanzu kuma alhamdulillah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duniya to kaga za a iya ci gaba da ni da wannan kiyamul lail saboda ni an cika shari'a Allah ya ce al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce a yau ni Allah na cika muku addinin ku la yarda musulunci shine kada addinin da na yarda shi annabi ya daga hannu yake ce ma jama'a alballag jama'a na isar suka ce wallahi ka isar ko Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad awhayna ilayka ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka isar da sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ka ka isar in baka yi ba Allah ya ce in ka isar da wani bangare baka isar da wani ba ko kai kaza ba kai kaza ba Allah ya ce fama ballagta to kamar baka isar bane ba to kaga nan cewa Allah ta tabbata kan ‘yan shi'a da kuma wasu daga cikin miyagun akidu na daga cikinsu shi ne akwai ahmadiyya da ‘yan tijjaniya. Kaga ‘yan shi'a sun ƙaro wasu abubuwa cikin wannan addini namu wanda musulunci bai san da su ba sun shigo da su. Sun ce wasu abubuwa wanda musulunci ya karanta da mu. Kaga me na daga cikin shi sun ce wai babu malai na talƙadar a musulunci baki daya. wanda abubuwan da suka kawo na cin mutuncin sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ɗan shi'a suna da awacewa annabi bai yi da saƙon da Allah ya kawo shi ba ko ta waye zai ilawa wane ne zai ida a mahadi sun ce in mahadi ne ya zo wai zai ida annabi amma annabi bai yi aikin da Allah ya aiko shi ba haka babban malamin ke gai kumaini shi yasa imamu malik rahmatullahi alaihi kai malik in kana so ka ga tuwa yan shi'a ko ka karanta littafin ibn taymiya min haji sunnatu nabawiyya la hawla wala quwwata illa billah nan ne zaka ga imamu malik rahmatullahi alaihi ke cewa in ka ga yan shi'a kan ma ka tsaya ka mishi magana ka kauce mishi saboda ba mutum me yasa yace ai dan shi a makareci ne bai shin kun ya ƙarya yanzu ya shi kokari ya ce ba manzo Allah ya ce shi addini shi a zabe ne fa ko cikin sahabban sai suka ce to kawai mu dai wannan muke kallon na kirki ne daga Ali sai Hassan amma duka sauran eh babban albarka ne sa Abubakar kai na daga cikin su wani yace duk iskancin da za a yi duniya sun hauko har ƙarshe ta abubakar su ne suka sabbaba wannan iskancin kuma duk iskancin da za a yi suna da kamar shokan wannan to manzo Allah ya cika addini yana yaban su abubakar mutuwa annabi zai yake baiwa ya mutu sai ya ga alhera abubakar to su kuma a wurin su duka wannan ba haka nan bane ba mu alhamdulillah wannan zamanin magana Imam Malik ta ƙara tabbata kan ƴan Shi'a makareta ne mutum yi magana da zuzzaki ba a wali ne a shararota wai yana da karkushi 30 da wani abu cikin kai yana da bakwai nan yana da tafi haka da kariya wai a yanzu a rayuwar shi ma akwai karkusai da yawa yana rayuwa cikin a kai karkushi 30 da wani abu a hannu bakwai nan nan bakwai ko nan 18 duka wani shirme da hayaniya sai an shi a makareta ne haka kuma ya ahmadiyya da suke cewa wai yanzu annabi ba shi bane cika makwa annabawa kaga karar Allah subhanahu wataala ya nuna shi ne na ƙarshe wahayi ya yanke shari'ar mu ta cika sai kuma yan tijaniya da suke amso wani abu wai ce san amso daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda babban shehin nasu yake cewa ya sha haduwa da annabi yana ga mai sallallahu salatul fati shine shehu tijani kaga wannan duka ƙarya ce suna da awaituwa shari'a ba ta cika ba sai ba haka da ban mutum yayi mawar ke cewa annabi ya ce mishi ya kaza wani abin da annabi bai karantar da shi a rayuwar shi ba kaga yana nuna ni shari'ar musulunci ba ta cika ba bayan kuma wannan shari'a ta cika malam ya ce wa bizalika wa bizalika zalul ma'alul to yanzu abin da ake gudu na illa ya tafi shine mai a fallanta yace wa huwa tarkul jama'ati fil qiyam ramadan shine barin yin jam'i a cikin qiyam ramadan wa baqiyatu al hukm al sabiq wa huwa mashru'iyyat al jama'a sai hukuncin da ya tsara shi da shar'ancin yin jama'a shar'ancin yin jam'i na qiyam al-layl shine salatu tarawih walidhalika ahyaha umar radiyallahu anhu kama da sahih bukhari saboda haka umar ya rayar da wannan sunna kamar yadda yazo a cikin bukhari da Allah ta kara tabbata da sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne umar kamar yadda kuma zaka ga aishi a umar in babu sarga mushi da suna ni suna eh da mishi albarka su ha aishi a wurin su kowa mutunan banza ne su su kadai su ne mutanen kiri to kaga Umar ya zo ya rayar da sunnan nan ba wai ya kirkiro wani abu bane ba kamar yadda malam sai ya tambaya ko ai manzo Allah shi ya fara yi shi yasa manzo Allah ba ci gaba ba yace ina tsoron a fallan ta muku to yanzu bayan manzo Allah ya mutu sai Umar ya ci gaba ashe Umar ba shi ya fara yin wannan ba malam yace mashru'iyyat jama'a jama'atul nisa shar'ancin mata fi jam'i na qiyamul layli ko na salatu tarawih a cikin sallah a cikin wata azumi malam yace wa yashra wa lin nisa huduri haka ma fi hadith abi zar sadiq malam yace ai shar'an ta wa mata ahli ta mu mata su zo su sallar tarawih su zo su yi qiyamul layl kamar ni kamar yadda hadisi Abu Zar wanda muka karanta wa muka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tara matan shi da ɗiyan shi ko idan kaga ya halitta ni mata su zo su sallah asham bal yajuzu an yuj'al yajuzu an yuj'ala hunna imamun khasun bihunna kai ya ma halitta a nemi liman su kutum a ce ya zo ya yi ma mata kiyamun laili ko sallar tarawih me yasa malam yace gari imamu rijal ba tare da a haɗa su da limamin na maza ba miye da nili shi ma ne fa qad sabata saboda ya tabbata an umar daga sahabu manzo Allah shine umar radiyallahu anhu ya da Allah ta ƙara tabbata a gare shi lamma jama'an nata ala qiyam lokacin da ya alhada mutane ya tara mutane kan su zo su jam'i na qiyamul layli ja'ala ala rijal ubayy bin ka'ab sai ya ta liman نمدا في أبي بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي حسمة سيدة سليمان بن أبي حسمة شين الإمام ماتا قريبا جد صحابة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتير أيا واتا غاية السنة yace kuma za ga naku kuma mata ga naku mala yace fa an fa an arfujata at-taqfi qala yace kana ali bin abi talib ya'muru an-nas bi qiyami bi qiyami shahr ramadan sayyidina ali Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance na umartan mutane na su yi na su yi salatu tarawih ko kuma su yi qiyamul layl a cikin wata azumi wa yaj'al sayyata lirijal imaman yasa maza limamu su daban wa lilisa imaman kuma yasa mata limamun su daban qala sai yake cewa fa kuntu ana imamun nisa'i sai shi wannan sahabi yace shi kuma shine limami na mata wanda sayyidina ali Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi rahama shi bayansa haka ne ko faƙultu sai malam ya ce kallo duk bayanan tahinan da ake yanzu ne malam ya ce wani abu duka ta hadisai ne yake ta kwararo ba ya ce wa hada muhalluhu indi idza kana masjid wasi'an malam ya ce shi yana kallon idan masallaci yana da girma za a iya limamin maza da ban limamin mata da saboda ni yawan hayaniya da sauransu yadda kuma karatun wasu ba zai takura yanzu kamar wannan masallacin sai ake za a haɗa maza da mata ai kaga a ce ga limamin maza ga limamin mata ai bai haduwa ko to amma kuma shi ne ni yana da kyau su ma mata a ce an samun musu da limamin da su in kuma dama ba ta ba da haka nan ba babu da hice su haɗu ce tsakanin maza da mata ai mun san yadda maza da jam'in mata yake in an ce wanda za su iya yi insha Allah ta'ala kamar yadda malam kaga nan sai ya ce shi yadda yake gani in masallacin na da yalwa ne za a iya haka kaga sai ce ba yadda shi yake gani amma can kuma zai ce ba ya tabbatar ga annabi ya tabbatar ga kaza ya tabbatar ga kaza da wannan ne malam albani Allah ya kai shi ya gagari da duk wani wanda ka san ya kai in dan da kai magana sai ce ba annabi ya ce to kai me zaka cewa kina insha Allah ta'ala akwai sauran lokaci a to kina sai mana yake ni adadu raka'at eh adadu raka'atul qiyam shine ni adadin rak'o'in da ake yi a wurin salatul tarawih ko kuma sallah asham kina ina kallon eh da mu iya saurara sabida tambayoyi koko saboda karatun ba mu sai wuce awa guda a ba a san ba mu san karatu yana wuce awa guda ya kake mana mun kusa minti hamsin kenan sai mun tsara ga koda minti goma saboda tambayoyi ko kenan sai zama da za mu tashi adadin rako'i da ake yi shi ma in gani in baya da yawa ko makaranta shi sai na da ɗan dama amma dai kahin mu zo tun da wata kila yau ne za a fara kiyamun lailin mana yace wa raka'atiha ida ashara rako'in kiyamun laili ko sallar tarawih ƙarshen koli koli shine raka'a goma sha ɗaya mana yace wa nakhtaru Allah Allah ya zida alaiha ittiba'an da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma mun zaɓi ba za mu ƙara daga goma sha ɗaya ba don kun nasabi da koyi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa ba ne yace fa innahu lam yazida alaiha annabi bai taɓa ƙarawa daga raka'a goma sha ɗaya ba hatta fara ad-dunya har sai da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya malam yace faqad sa'ilat Aisha radiyallahu anha an tambayi uwan masu imani ita ce Aisha Allah ya kara mata yarda dangance da sallar annabi Muhammad a cikin wata azumi fa qala sai ta ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atin annabi Muhammad sallam tace ko a azumi ko ba a azumi ba bai taba wuce raka'a goma sha ɗaya ba kina insha Allah sai ga muna nan ne zamu tashi in lokaci in Allah subhanahu wataala ya nuna muna amma ina kallon da zai iya yiwa mu tsara wani lokaci ko da bayan sallah azhar in ira haka saboda mu iba abubuwa da yawa eh sahi amma in kuma insha Allah muna iya tafiya tunda karatun ba dogon bayani ba ma muke sai zamana tafsirin mu na azumi za mu shi inda muka dai bara masallacin nan da tashan ma da wani fa insha Allah ta'ala dan za mu yi tafsir kuma za mu harawa zan ila bayan aida salatu tarawih wanda kamar yadda za mu zo mu ji a sunna salatu tarawih ita ba ana tattanzawa ba kullum ba ake sha ɗaya kuma ba kullum ba ake raka'a biyu a sallar ne biyu a sallar ne biyu a sallar za mu tashi kan ayat da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna shi ayat da za mu tashi da ita a tafsirin bana insha Allah ta'ala bala nan ne mun tsami bayanin kan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata bakin nan muka tsaya wannan shi ma mun takaita bayanin mu kwarai kinan sai mu tashi wa min ba razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa dangance da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azabta su da su kinan ina kyauta zakar bi idnillahi ta'ala za mu hada tafsirin gobe insha Allah abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ina inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an yi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah Mm. Eh, to zan iya cewa a babu na larura shi ke da za a iya biya haka na ɗin eh amma ai kun ji ne da muka nasa da ku baya ko annan muhammad salam wani bi zan aka yi da kiyamun laili ko aka zo kuma wani bi aka yi aka ida wurin zayar aka zo wani bi kuma aka ja hukuncin sallah asuba ko ai masallatai sun bambanta ko akwai masallatai da suke fara farkon dare akwai wanda suke fara tsakiyar dare akwai wanda suke kuma har ƙarshen dare shi ne malamai suke cin wannan istilafu tanawu ya an samu annabi ya aikata kaza ta ya aikata kaza ta to abin da ke daidai kai ma sai ka rinka zawa wurin aikin yau kai wannan gobe kai wannan yau kai wannan gobe kai wannan Allah sa mala ya gane idan za ka iya bi wani bi ka sai masallacin da ake farkon dare wani ne kusa masallacin da ake yi ƙarshen dare. Sannan akwai inda suke fara ba sun ƙarfe tara ne ko ƙarfe goma. Su dai nike magana. akwai wanda in ta je bandezar madinar sun fara kwarai da gaske kuma ka gama za Allah nan ba kullum bai rinka shaɗe za mu zawa mu abubuwan da ya cike kamar da nake ce muku sai sannu sannu insha Allah ta'ala eh ka ga yanzu bakin da aka ce kai ne zaka limancin sallar tarawih sai kace to jama'a ga yadda shari'a Allah take zaka ga wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya raka'a shidda wata rana ya raka'a hudu wai fa a sallama guda nake muku magana wani bi ma zai iya yin shiddai a zamna sai a miƙe a yi raka'a guda kuma a sallar mun zawa mu jinan kai fiyaye da annan muhammad sallam yake sallar shi ta tarawu za ka ga gaskiya ya bambanta da yadda mu muke Eh, kwarai da gaske za ka iya yi. Hmm? Hmm. Ai wayo gari. shi ma wancan yadda akwai tuwa-tuwa ne ciki Kwarai da gaske to in ba haka nan ba ka ce wai shi yanzu sun wuce maulki ido da ido akwai malamin da nan kan wuce shi annabi ya koya mai tasa alqur'ani har ya sauka eh a wannan zamanin ke wurin wani ice ne annabi ke saukawa shi annabi ke koya mai su yanzu sun wuce ganin annabi ta maulki ido da ido suke gani alaikum salam To, yanzu in ba ka misali wanda za ka ganewa. Kun zo, kun da ciwon sallah fila ne, kun zo sallah a zahar, aka yi raka a hudu sai limai da yake za a ƙaru ta biyar, mai shi za ku koko. in yake tsamrawa za ku kyale shi sai ya dawo to haka nan ne kaji annan muhammad sallam shi bai karawa daga sha daya amma yadda za ka samu mutanen wani jima yake sai ya je ya yi salatu tarawih kuma ya zo ya kyamu lai bai san duk guda bane ba a da ni ko goma karshe ya kama in kai wannan salatu tarawih shi kenan ka yi kyamu lai ba wanda zai cewa kuma kyamu lai nan ka ba sai ba sha uku ba ba ai za mu zuwa mu jina hadisin da ya bayani yana sha uku aha ba kai ka tsaya ba kai sha uku biyayya ba sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ta iya bari sai sun yi bi ko kuma in ana tsakiyar sallar ka bar su su yi kai sai ka tashi ka yi su a yi gidan kuma haka mutum zai iya tara mata shi da ɗaya shi cikin gida su ai jami'i da ake magana a Eh, ita ma an samu annabi na yinta. Eh, tabbas, an yi fili raka a guda kuma, ko kuma a yi raka a za mu zuwa insha Allah yanzu ai sati ne zuwa yadda ya mu ne ce za mu salatu tarawih da annabi yake yi ne alaikum salam shi ne za mu zuwa makaranta me ake ce da shafa'in me wutar ai mutanen mu sun ɗauka cewa wannan kawai Allah ya kamu wannan rakoyin guda biyu da ake kawai da raka guda ta ƙarshe su ne kawai wannan ai shi ne salatu tarawih shafa'i ne da wuce me shafa'i kamar yadda za mu zuwa mu ji kefiya irin sallar dare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da ake ce mashafayi da wutar zai iya haɗa raka'a hudu ya yi su a zama guda sannan ya zo ya sallar ne raka'a guda shi ne wutar kawai mu kuma yanzu daga an ce shafa'i da wutari abin da mutum ke ɗauka raka'a biyu da kuma raka'a guda Allah ya samu dace shi kenan ko to abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lana Eh ina kalla a bar shi hasati ko? Na kira malam da kira maganar tafsiri sai da mutane da kan mata na ga lokaci ya tsara so bai kira ni ba. Sai na kira shi sai ce a a kuma ba na za su yi tafsiri. Eh yadda eh haka yake mun tsare da gaskiya yake to ba mu matsala insha Allah. Kina za mu yi shi inda muka ba dama ina gaya ma ko ba a bari a yi shi babu wani tambaya a Mm. aiki da dare za su yi shi ba da rana ba yake tunani in sun yi ma da dare ne saboda lokacin da mu muka tambaya da dare ne insha Allah amin amin amin to abinda muka karanta ne dai Allah mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya sa mu rayuwar mu albarka da kasuwancin mu da ayyukan mu da iyalan mu baki daya kuma azumin da ke tsakanin mu Allah ya ba mu ikon kyautata ibada a ciki kuma in ni muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karba wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara mutuwar shi a wannan lokaci Allah ya sa mutuwar ta zama hutu a gare shi eh Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani ya ɗauki rayuwarmu a kan imani Allah ya tsare mu da shirka da bir'a Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya ƙasƙantar da kahonci da kahurai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh